الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد godiya ta ƙara tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haduwarmu domin ci gaba da karatunmu na tauhidi a cikin wannan littafi namu mai albarka littafin kitabun tauhid wallafar babban malami na musulunci shekul islam muhammadu ibn abdulwahab ibn suleiman at-tamimi rahmatullahi alaihi a cikin wannan masallaci namu mai albarka masjidut tauhid a karatu wanda ya gabata da taimakon ubangiji subhanahu ta'ala, mun gama karatu a cikin baban da ya sanar da mu game da abin da ya shafi tallata aiki mutum ya zamanto ya yayi riya ya aikata ibada ba dan Allah subhanahu ta'ala ba wanda a yau insha Allah subhanahu ta'ala za mu tashi daga babe na gaba na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها باب wannan babe zai yi mana bayani dangane da mina shirki wato yana daga haɗa bautar wani da Allah yana daga cikin shirka iradatul insani bi amalihi duniya wato dan adam mutum yayi nufin duniya da aikin shi na alkhairi da yake aikatawa yana aikata wani aiki na alkhairi yayi nufin Allah subhanahu wataala ya biya shi a wannan gida na duniya to wannan yana daga cikin shirka bawan Allah musulmi ya aiki na gari ce wannan sallah da nake ina yin ta ne dan Allah subhanahu wataala ya wadata ni ko kuma wannan karatu da nake yi na abin da ya shafi kwali ina so ne saboda in zamanto mai kuɗi wannan shine makasudin shi a zuciyar shi ba wai makasudin shi ba sallah da yake yi saboda a gobe kiyama ya zamanto ya shiga aljanna ta tserar da shi daga fada gidan wuta ta shigar da shi aljanna sannan kuma saboda al'amalu salih yutawassalu bihi akan abin da ya shafi iqamatud duniya sai ya zamanto wannan shi jika ce rabin sirdi amma ya zamanto ga baki ɗaya makasudin shi shine ya aikata aiki na alkhairi amma kuma yana nufin Allah ta'ala ya biya shi a wannan gida na duniya to wannan yana daga cikin hada bautar wani da Allah aiki na alkhairi gashi nan yana da kyau gangariya amma babban makasudin ka shine yaya za a yi ka sadu zuwa ga duniya wannan shine babban makasudin ka da bayani akan fadar Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya ce, Man kana yuridul hayatar duniya, dukkan wanda ya kasance yana nufin rayuwa ta duniya, da aikinsa wanda yake aikatawa yana nufin rayuwar duniya, wa zinataha da kuma ƙawa ta duniya, ado na duniya, kyale-kyale na duniya, yana so ya zamanto shi ma ana fantamawa da shi, ana sawa, ana fiddawa da shi, yana daga cikin wato ahalul halli wal aqd malaman da ake kullawa da su ake kuncewa da su shi ma ana damawa da shi wannan shine babban maqsudin shi karatun shi da yake yi Allah tabaaraka wata'ala ce nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wato muna cika musu ayyukan su ma'ana nuwaffi ilaihim jazaa'a a'malihim muna cika musu sakamakon ayyukan su fiha a cikin ita duniya din za mu biya su a wannan gida na duniya wahun fi halayu khasuna su ba a tawaye musu komai a cikin wannan gida na duniya din a nan za a sallame su wato dukkan wanda yake hada bautar wani da Allah yake yin ibada dan Allah subhanahu wata'ala ya biya shi a wannan gida na duniya to ubangiji subhanahu wata'ala ce muna sallama su a nan duniya don ya zamanto idan suka tafi lahira ba su da wani bashi da za su biyo mu to kuma ba duk wanda yake aiki bane saboda duniya Allah ta'ala yake ba shi duniyar kamar yadda suratul isra'i ta mana bayani man kana yuridu al'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu an gane da kyau akwai wanda za a ga cewa aikin da suke yi na alkhairi suna yi ne saboda su samu duniya amma kuma kaga ba su samu duniyar saboda Allah tabaraka wa ta'ala bai yi nufin su samu duniyar ba bai kaddara za su samu duniyar ba sai ya zama to sun tashi wato sun yi batan batakalkal su ba duniyar ba su ba lahirar ba sai ya zama to sun yi babun baɗinuhu ba nan ɗin ba can ɗin na'am وفي الصحيح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الخميصة تعيس عبد الخميلة إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط تعيس وانتكس وإذا شيك فلانتقش طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن لهم إذا إذا استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع na'am wafi sahihi ya tabbata cikin sayyid bukhari daga abu huraira Allah ta'ala ya kare yadda da shi abu huraira ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce ta isa abdul dinari bawon kudi ya hallaka abdul dinari bawon dinari ya hallaka ta isa abdul dirhami bawon dirhami ya hallaka wato idan aka ce abdul dinari ba ana nufin wanda bawa ne wanda dinari ne ya halitta shi ba ba ana nufin wanda yake bautawa kudi ba a'a ana nufin wanda in ka ganshi yana kazara kazara duk wani faɗi tashi da yake kawai in ka ganshi ana hira da shi ko to hirar kudi ce ake in ka ga ana hira da shi ko shakka kalka ya katar roshi a kofar gidan shi sha ɗaya ta dare suna ɗaya da mutum to ka tabbatar da cewa mai canji ne ya zo shi amma in dai wanda ya kashi Allah da annabi jego wallahi ba zai fito ba a imam malik ya ku alhamis juma'a da kuke ta sha ba ko wace ne Eh, shi ne ai akwai wanda da ka gan shi kawai shi dai wani inda zai je shi ina za ka harkar kuɗi daga ina kake harkar kuɗi a ina ne kake me kake harkar kuɗi ba shi da lokacin da zai ware ya tafi ya saurari karatu na awa ɗaya amma in dai mu'amala ce ta kuɗi za ka mai ciniki ko karfe biyu na dare ka kiraye shi yana ɗaya daga cikin alhazan da ake cewa su har yanzu ba su daina abokin kasuwarsu ba eh ƙarfe biyu ta dare in ka kira shi in me yake ya rufe ya zo shi ku yi mu'amala ta kuɗi da shi wanda za ka kawai shi kuɗi yake bautawa kaga wannan ana ce mishi abdul dinar abdul dirham saboda duk wani shige da fitin shi zaka ga kawai in dai ka gan shi kawai shi harka ta kuɗi duk inda samu yake to ba wasa da shi biye da ilbi abu kansu in baka da babu mai baka yana daga cikin wato takensa to wannan mutuma ya halaka dan Allah sallallahu alaihi wasallama yace ta Isa abdul khamisati bawai riga shi ma ya halaka bawai riga shi ma ya halaka riga kana zamantowa bawanta in ya zamanto da kowane lokaci kai in wata irin riga ake yayi kai ka zamanto bawai riga in ɗinki kala kaza ya fito kawai sai ka yi shi ko da bashi ne sai ka ci ka yi shi in shadda kala kaza ta fito sai ka yi ta ka zama bawa riga kuɗinka da kake tarawa kawai kullum a sutura yake karewa da kai da tela akwai bashi da ya biyo ka kusan na jika hamsin azan dai ba wanda zai ce wannan bashin na Allah ne kana da kaya sama da kumfulet ɗari amma kuma har a yanzu hidima kake yi wa ɗinki kala kaza yana fitowa an ga wani ɗinki a jikin wani ɗan siyasa wani gwamna wani kansila wani shugaba shi ganin ka ce kai ba sai an danna maka shi ga hula ta fito ana ce mata kwankwasiya ana ce mata kaza ana ce mata kaza kai ma sai ka sa ta kaga wannan ya zama to abdul khamisa manzo Allah ya ce ta isa abdul khamila bawan shimfiɗa shi ma ya hallaka da aka ce abdul khamila amma da yadda ya zo cikin bukhari shine ta isa abdul qatifa qatifa ba khamila ba ina ga wannan nusuka din san kowace nusuka malam ya amfani da ita ba amma dai qatifa ce din nusakh na bukhari wanda dai na sani wajen wannan hadith na abu huraira ta isa abdul khamila wato bawan shimfiɗa ya hallaka shi kuma wanda zai zamanto bawan shimfiɗa shine duk wata kujera ta zamani an yi jinin sarauta yanzu ta huce da ita ce a ɗakin shi a aje kana shigowa in ka kayan shimfiɗa na ɗakin shi to ba wai zance a nan garin ba ko a Nijar baki ɗaya duk gidan da ka je ka iya kayan shimfiɗar da za a gani ba za ka ga sama da nashi ba saboda shi da ja ma yana da kwai wato kwantak tsakankanin shi da masu sai da kayan ɗaki na Dubai sabbi suna shigowa sabbin kala suna shigowa ko nan da wata ɗaya aka saya mishi kaya to an sani ya zuba kuɗi za a turo mishi sabbi kaga wannan ya zama to abdul khamila saboda yana aka ce khamila ita ce shimfiɗa mai tsada shimfiɗa wanda sai wani da wani yake da ita to bawan bawan shimfiɗa shi ma ya hallaka in udiya radiya wa in lam yu'ta sakhida wato idan aka bashi wannan abin da yake kokari akan shi za ka ga ya yarda akwai wanda za ka ga in ka ga dare shi ko to da abakan shi ne yan kasuwa amma ka gan shi a cikin yako bayi masu yaran yabuna yana dariya to watakila irin wanda suke mushi kwasar taki ne da sauransu shi ma yana musu dariya ne saboda a haka yake cin moriyarsu kayewa ne dala dala ɗari ɗari za ka yi wani mai ka ce ɗari da hamsin hamsin ku kuɗin gani ku ce da wahala ake samun shi ha ha ha ha ya yi dariya saboda ya kashe mun gane da kyau in ka ga ya ji daɗi yana fara'a yana gode maka to lalle ba shi kai kun zo kun yi wata mu'amala da shi ya ci ribar miliyan ɗaya a kanka ya ci ribar ɗari biyar to zai maka dariya ce a ba komai ba komai ai gobe muna tare insha Allah sai ka fito kuma zan ma yi kiran kai insha Allah in ma baka yi kira ba to kaga wannan shi in udiya radiya wa in lam yu'da sakhida amma idan ba a bashi ba sai ka garan shi a baci in ya tafi kasuwa ta ɗarmi to in ya zo gida ko iyalin shi sun sani in ya zo gida da ɗiyan shi da matan shi kowa ya sani in aka ga alhaji ya shigo ran shaɓace ya ne huska kalga ya tambaya ma wani ya taba shi ko wani ba a ranar kasuwa ba ta yi daɗi ba shiga za a yi ta jaji rai a ɓaci amma in ka ga ya zo shi fayau fayau ana dariya to kasuwa ta yi daɗi in ka gan shi kasuwa ba ta yi daɗi ba to ba za ka gane shi ba aka ce wani ne ya ne yau kamar kunu da kai kana mashi kallon wato timus kamar kuka mai daɗin hawa amma ya kaje karan nan kaya kasuwa ta turbine mashi sai ya ga gabaki ɗaya huskar shi ce kai wani wannan mana alhaji ku ne ko kuma garan farar ɗinku ne kai je ka yi an jima ka dawo ko ce ba na son tsaya wani ka sai ka to kare kai wucin alhaji ne ko kuma dan uwan shi ne ya zo shi wannan mai tsama ne a ce shi kin ne alhaji kasuwa ce ta rikice yau to kaga wannan abu mai matsala ne Mazan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ta isa wantakasa ya hallaka kuma al'amari ya juya mishi wato hannun agogo ya juya saboda duk wanda ya zamanto waɗannan su ne abubuwan da suke gaban shi ko man kanatid duniya hammahu to ja'alallahu faqrahu baina ainihi duk wanda duniya ita ce abin da yake sawa a rai shi ne a gaban shi ita ce duniya ita ce a gaban shi to Allah subhanahu wa ta'ala sai ya sanya talaucin shi tsakankanin idanuwan shi duk abin da Allah ta'ala zai bashi ba zai gode ba saboda na sama da shi yake kallo wa farraqa alaihi shamlahu sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya raba mai jama'arsa gabaki ɗaya tarwatsa mai jama'ar shi da mutum ne mai mutane amma wancan canji ya hada shi da shi naira ɗari biyar ta raba shi da shi da shi ya zo an mai canji a kan biyar shi kuma ya ce a ni 2,600 kawai za ka muni in ka amsa ga shi ne ba shi kudi ya tafi to tun daga ran nan suka fasa mu'amala da shi mun gane da kyau wancan shi kuma ya zo shi ya nemi alfarma a wajen shi ya ba shi ramce ya ce ya ki baya ba shi halaka ji kansu daga ƙarshe da shi ma suka watse duk za ka ga cewa gabaki ɗaya abokan shi wanda suke tare da shi sun watse sun rabu da shi saboda wannan dukiya ɗin sannan kuma walam ya atihi duniya walam ya atihi min duniya illa ma qad qaddara lahu duniyar ba za ta zo mishi ba sai abin da Allah ya kaddara mai wannan fa futuka da riginjimi ba zai samu ya samu saboda abin da aka yanka zai samu haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce to kaga ya hallaka kuma wanta kasa ya juye al'amarin ya juye a gare shi an yi juyin waina shine in takasa wa idza shika falan tabasha ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce irin wannan mutumin da ya zamanto mai bauta wa duniya ne idan har ya taka kaya kada Allah ya sa ta fita idan ya taka kaya kada Allah ya sa ya samu wanda zai cire mai ita mun gane waɗansu daga cikin malamai suka ce wannan jumla ce du'a'iyya wato jumla ce du'a'iyya wato insha'iyya ce kenan wa idza shika idan ya taka kaya falanta kasha kada Allah sa ya samu wanda zai cire mai wannan kaya din ya zama to kaya din ta fice a jikin shi ya cutu da ita duba li abdin ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce aljanna ta yi daɗi da abdin gabawa mai girma daga cikin bayan Allah akhidin bi inani farasihi fi sabilillahi wanda yake rike da lizami da ragama ta dokin shi cikin yaki na ɗaukaka addinin Allah a sha'asa ra'asuhu a to wannan bawan na Allah kan shi ya yi kurcici saboda ba shi da lokacin da zai tsaya ya caje gashin kan shi ya shafa mushi mai ya dinga sheki tun daga nesa idan ka tsinkaye shi ko kuma ma gashi da lokaci amma kuma ba shi da kudin da zai siya wani za ga ko kudin macaji masharci wannan na dala ashirin wallahi za ga wani rabon shi da ya rike dala ashirin tashi ta kan shi ba zancen kwana uku hudu ake ba zancen kwanaki ake da yawa ba khasatan tullabul ilimi ɗaliban ilimi sai haƙuri wani lokacin idan ya zamanto ka shiga hanyar Allah ka shiga hanyar aljanna ko to Allah ta'ala ya fi jarrabar ka sosai ma amma idan ka yi haƙuri sai ka fi kowa cin jin daɗi sai ka fi kowa cin moriyar abin a sha'asar asuhu gashi kanshi ya yi kurcici mubarratin ƙadamahu sannan kuma gashi ƙafafuwan shi sun yi kura irin mutumin da ka gan shi daga can nesa za ka ce wani ni tonar kabari kai ba rami kuka buga na masai kuka gina masaitawa ne ko a ce a kawai yanayin da ya bada haka musamman irin wannan yanayi na sanyi da ake hazo to yanzu waɗansu za ka gansu in ka gansu a cikin hazan nan ku miliyoyi ne ake samu ba zan can jika ba wallahi wani alhaji in ka gan shi ya fito da sahi in wata jika goma jika sha biyar ishirin ce za ta hudo shi wallahi ba zai fito ba in ka gan shi ya fito da sahi ka san da cewa wata mu'amala ce za a yi wata harka ce wanda za a yi wanda sama da miliyan guda za a tashi da ita sai gan shi biya hazo yana ta kaɗa shi amma don wata jika ɗari wala ba za ta hudu shi wani zai ce kaya ni ba na canji da yara da Allah ka zo da miliyan guda kana so a canza ma ce ka je gurin yara na wani amma isuwa ne amma miliyan guda kaɗai kar ka sake hudu na irin wannan lokaci sai ka zo ka da ƙari ƙari ka kai kana tunanin ka ka yi canji wallahi sai ka hudu shi kai ga ma magana kuma ya ƙi maka sai zai miliyan guda kwa mun so da za ka je ka bana bana canjin miliyan guda ina tsammanin ma kudin wata miliyan saba'in ce ko miliyan tamanin ka ce a ba alhaji kai ka tsammanin wasa ne yake maka daga ƙarshe ga ya ce to salamu alaikum ka ce ga kudin wa'a ne ce eh daga gurin wani amma yanzu bani da lokaci gaskiya wannan za ku bata min lissafi ne ma to kaga wani ai daga ka ganshi ka san in ka ga kafar shi ta yi kura to ka san cewa bayarin kudin ku bane na yafu bayi miliyan ɗaya miliyan biyu sama da haka ne in kana fil hirasa wato wannan bawan Allah wanda yake rike da linzami na dokin shi cikin yaki na ɗaukaka addinin Allah in ya kasance cikin ‘yan gadi aka saka shi kana fil hirasati yana tabbata a cikin wannan gadin baya cewa wannan matsayi da aka bashi an bashi matsayi karami wato yana tsayawa a kan nan daga cikin sojoji waɗanda ake saka su a filin yaƙi akwai wanda za a ce to ku zaman to 40 guard ne wanda kawai ku za ku yi mana gadin nan kada kowa ya fito tana mun gane da kyau in ana aka ajiye shi sunan shi ya fito a nan ba zai ce ba an ba shi aiki na kaskantattu cikin mutane ce gaskiya shi ba zai yi gadi ba gadi ai ko a cikin mutane aka ce wani dan gadi ne an rena shi kenan ce shi ba zai yi gadi ba to idan aka ba shi matsayi na gadi yana godiya ya amshe shi da hannu biyu baya rena wannan matsayi sannan kuma yana cika aikin shi gwargwadon yadda ya dace baya barin wannan gadi akwai wanda zai ce maka ya amsa zai gada amma kuma kana shirya shi ba ya shiri kafar ka kafa shi kaga bai tsaya ba da aikinsa wa in kana fi saqa idan ya kasance cikin asaka sune irin waɗanda suke yan asako wanda suke korowa dabobi daga baya sune asaka to idan ya kasance shi an saka shi cikin sojojin da za su tsaya a bayan randana su sai randana ta huce su za su biyo baya abin da aka bari a baya abin da randana ta manta ba ta ɗauke shi ba ko abin da aka yadda da sauransu su kuma sai su tsunto su wuce da shi to kana fisaƙa yana nan a wannan gurin a nan za ka same shi cikin 'yan bayan ba za ka gan shi a gaba ya ce ai shi so yake tafi gida ko wanda ya haka ce musu to wani kowa ko za ku yi haƙuri wannan tafiyar da ake motar ku ita za ta tsaya a baya ku saya sai mutane sun fara tafiya da minti talatin ko da awa ɗaya a mota sannan kuma motar ku ta tashi saboda duk gurin da aka yada zango Allah za a manta waɗansu abubuwa a nan ko a yadda waɗansu abubuwa ba a sani ba to ko za ku ɗauko shi ba zai ce ba kai mu yanzu jibi ma akwai auren abokin yanzu sai mun je mu ne za mu yi hudda a yi kaza a yi kaza a yi kaza akwai muhadara da wani zai yana so a ce ina nan za a yi ta gobe da dare kuma ake yin ta ba zai fara waɗannan abubuwan ba kaza akwai wanda shi in yana so kawai ya bar guri in ya fara muka shiri in ya fara muka shiri to sai ka mai uzuri magana da kyau to shi in aka ajiye shi a guri to anan kin yake tsayawa baya rena wannan aikin da aka bashi in ista'zana lam yu'zan lahu idan ya nemi shiga wajen mutane masu matsayi ba a bashi damar ya shiga saboda shi din kacho kacho wannan irin wanda yake dan yaran ya buna ne da ka ganshi kaga wani karkatsan akwai wanda in ya tafi wajen gidan wani alhaji ya ce alhaji yana nan in ka kallace shi sama da ƙasa aka ce kai bayana aka ce ko yanzu ya shigo da mota kai lalata ka ban wannan gurin saboda an ga jikin shi ba irin jikin wanda in ya zo bane zai kawo alhaji alheri gane ake wanda zai zo maula ba alheri bane zai kawo alhaji to shine inista azana lam yu'zan lahu idan ya nemi izini shiga wajen wani guri mai matsayi guri mai daraja mai alfarma ba a mai izini saboda ta ce wannan ba gurin ku bane wa in shafa lam yushaffa idan ya nemi alfarma ba a yi ba amsar alfarma shi ya zo shi yana so a yi mai wani abu ya nemi alfarma ba a mai alfarma saboda alfarma sai kana da hannu mai tsawo ko kuma kana da kai wani a sama to shi kuma ba shi da ɗaya ma daga ciki shi ɗin talaka ne gashi asha atsa magubar ratin ƙadamau to sai ya zamanto wato wannan aljanna ta yi daɗi a gare shi ya sa ma'aiki alayhi salatu wasalam ya ce wato da yawa mutum wanda yake madfu'in bil abwab ash'atha akbar rubba ash'atha akbar madfu'in bil abwab law aqsama ala allah la abarrahu hadithan anas ibn malik wanda yana cikin bukhari da muslim na'am
فيه مسائل الأولى إرادة الإنسان في الدنيا بعمل الآخرة الثانية تفسير آية هود الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميسة الرابعة تفسير ذلك بأنه إن عطي رضي وإن لم يعط سخط الخامسة قوله تعيس وانتكس السادسة قوله وإذا شيك فلا انتقش السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات فيه مسائل wato a cikin wannan babi akwai matsaloli wanda ya kamata mu fahimce su ƙarƙashin wannan aya da malam ya koro da wannan hadisi na abu huraira al'ula matsala ta farko iradatul insani duniya bi amalil akhira wato mutum idan ya yi nufin duniya da aikin da ake yin sa na lahira ne aikin da ya zamanto ana cin kasuwar lahira ne da shi idan mutum ya yi shi da niyyar duniya to sai ya zamanto ya yi batan bata kalkal shi ba a nan kin ba shi ba a can ba irin wato wani daga cikin malaman hadisi yake cewa hazihi sana'a sana'atul akhirah sana'ar hadisi sana'a ce ta mai neman lahira ba a nan duniya ba ake cin kasuwar hadisi sai a lahira ake samun alul hadisi yau mai na duhu kullum unasin bi imamihim Allah ta'ala ce ranar da muke kiran kowaɗansu mutane da jagoransu to alul hadisi wanda zai zama to jagoransu shine ma'aiki kaga ai kasuwa ce wanda sai a lahira za ka ga wato ribarta a nan duniya tun yadda za ka ga haskenta da sauransu duhu ce idan ka haɗa haskenta da wanda za ka gani a gobe kiyama الثانية مسألة تبيو تفسير آية هود واتو تفسير آية دا تكي تكين سورة هود من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها wanda kuma wannan ayar ita amma ce to wanda ta keɓance ta ita ce ayar da take cikin suratul isra'i dan saboda wannan shine abin da ayyuka suke idanuwa suke nuna mana akwai wanda za a ga cewa aikin shi yana yi tukuru ba dan Allah ba dan duniya yake kuma faɗi yake to wallahi mu abin nan in mun san ba za mu samu ba za mu yi ba amma kuma sai ya ki samu wani za a ga ya kashe kanshi ya yi kaza ya yi kaza saboda ya samu wani abu amma kuma ya ki samu kuma ya ce shi saboda wannan abin dama yi in ba don wannan ba ba zai yi ba a thalitha matsala ta uku tasmiyatul insanil musulmi abdad dinar wa dirhami wal khamisa wato ambatan mutum wanda yake musulmi ka ce mai bawan dinari ba don wai yana nufin yana bauta wa dinari ba da kuma bawon dirhami ba don yana nufin yana bauta wa dirhami ba da kuma bawon riga ba don yana bauta wa riga ba to akwai waɗanda za ku ga cewa abdul khamisa shi dama ita riga kashi uku ce akwai rigar da kake zamantowa bawanta akwai rigar da kake zamantowa kai ne mai gidanta ita ce bawarka akwai rigar da kuma da kai da ita 50-50 ne mun gane da kyau rigar da kake zamantowa bawanta ita ce ka sa riga mai tsada lokacin da ka sa riga mai tsada in ka fito ɗiyanka suka taryo ka da gudu ba ba ba yanzu rigar za ka raka kariya kai ba kai ba za ka raka kariya kan kariya kalkuzo kalkuzo da Allah dauɗa za ku samu mun gane da kyau duk wani abin da zai taba maka wannan riga taka in ka zo ka masallaci yadda kake so karan guga ya fito in kai ruku'u in ka ce ka tabbatar da ruku'u to nan din nan in ya lankwashe la Allah in ka tashi daga ruku'u ka gama sallah din nan karan gugar ba zai tsaya yadda ya kamata ba ta dalilin wannan za ka yi ruku'u do so so haka nan in ka tafi sujada ka yi ta ita ma dai gata nan gata nan saboda so kake shaddar ka ta fita da kyau kana fita a ce wankan ka yayi wankan fitne kai kaga wannan rigar ka zama to ba wanta ko ina in kaje in gurin zama kaje ka in kaga wannan gurin akwai hayaniya zaka ce kai nan gurin ana raba lemu in na zauna aka watso lemu rena ba zai daɗi ba bari in je ta in kaga wannan kujerar wanda ake ta ƙarhe ce za ta iya goga maka dauda zai ka ce kai wannan ba gurin zama na bane kai ka samu kujera mai kyau kai ka zauna a kanta kaga wannan ka zama kai ne bawanta akwai lokacin da kake zaman towa rigar ita ce baiwarka yanzu mutum ya sa rigar da zai tafi gona yana fitowa ɗan shi ya fito da gudu kaga zai doke shi mai eh za mu tafi gona ne kana fita ɗanka yana ɗarma sharatu da marike za ka kama mishi ku ɗora bayan kun ɗarma kuma ga wani taki an kawo ka kama a ɗora da sauransu ba ruwanka da wani taki ya goji rigar ka ko ya goji wandonka saboda dama kayan aiki ne wannan in me ya kama a yi da shi a ko ina za ka iya zama kai har a ƙasa za ka iya zama ba zan can wai ka zauna a gurin da ake wasan kunu ba da sauransu ko a ƙasa za ka iya zama wanda ka ta zama ita ce bauraka to lokacin da yake zaman towa riga kai ba bawanta bane ita ba baiwarka bace shi ne lokacin da ka sa riga sabuwa wanda wannan sabuntakar tata ba za ta hana ka ba ka yi abin da ya dace in ka fito za a ce maka first class sannan kuma kai wannan da aka faɗa maka ba zai sa ba duk waɗansu abubuwan da kake yi wanda ya dace kuma ka daina yin su in ka zo za ka yi sallah a cike da ruku'u da komai lafiya kalau gata an ce maka alhaji ne an ce maka akar makallawo an ce kayanka sun yi kyau amma kuma kai ma kuma ka yi ibadar ka yanda ya dace ita bata sa ka baka wuce gona da iri wajen bata kariya sannan kuma ta rufa maka asiri ta dama da Allah ce ya bani da maka da an zanna alaikum libasan yuwari sau'atiku ta rufe maka wannan asiri naka sannan kuma Allah ce wari sha wali ba su taɓuwa zalika khairun zalika min ayatin laye da Allahun ya zakaru na'am arabiya matsala ta hudu tafsiru zalika wato tafsirin abdul dinar da abdul dirhami da abdul khamisa bi'annahu in udiya radiya wa in lam yu'da sakhida cewa shine wanda idan aka bashi abin da yake fafutuka akan shi to zai yarda amma idan aka hana shi to za a ga bacin ran shi mas'ala ta biyar fadar ma'aiki alaihi salatu wassalam da yace ta isa wantakasha wantakasa wato ta isa ya hallaka wantakasa kuma ya kifi ya dawo hannu kwafai wato idan aka ce in takasa kamar yadda muka faɗa daga wamannu amirhu nan kusu fil khalqi ne wato waɗanda suke karanta nan kusu kenan cikin qurrawa akwai waɗanda suke karanta nunakisuhu akwai waɗanda suke karanta nan kusu to daga nan ne wato muna sunkuyar da shi kenan sai ya zamanto abin da yake nufi din ba haka ba wamannu amirhu Allah ce dukkan wanda muka tsawaita mai rayuwa nan kusu muna tawaye shi nunakisuhu muna sunkuyar da shi fil khalqi a cikin halittarsa idan mutum ya tsawon rayuwa ko inda ka san cewa ƙato ne in ya rike mutum sai ya yi fitsari wala sai ya koma shi yanzu shi ne yara in aka rike shi sai ya yi fitsari inda ka san shi a tsaye yake zat sai ka ga ya yi doro mun gane da kyau inda ka san shi wato mai kama jiki ne in ya fito ya yi shiga mai kyau sai kaga cewa tare in ka wato ka ce kai su ana ne wai lalle duniya ta gansu ka gan shi kawai ba ruwan shi ma yanzu ya sa riga jan lafiya riga daban wando daban ka ga ya zo shi kuma shi a dace ya zo masallaci ya ce kai duniyar nan in ka ce ma za ka biya ta ba zai yi ba shi ne na kiso fil khalqi mai tsawo ya yi doro mutumin da ka san shi da karfi ka ga ya koma rago ka ce wai wani kai ne ga baki dai ka saka ce to haka duniyar take kuma ka Allah dama ta ya fara السادسة مسألة تشدى قوله وإذا شيك فلن تقش فدر مايكي عليه الصلاة والسلام يتي وإذا شيك wato idan ya taka kaya ya cafu da kaya falan taqasha wato ba zai samu ba wanda zai cire mai wannan kaya din shine waɗansu sun doke ta jumla ce khabariya waɗansu sun doke ta jumla ce du'a'iyya amma jumla insha'iyya falan taqasha kada Allah sa ya samu wanda zai cire mai wannan kaya ko kuma ba zai samu ba wanda zai cire mai wannan kaya saboda wato in ya zamanto dukkan mutanen ka masoyanka kayi watsi da su saboda neman duniya fafutuka sai ya zamanto lokacin da ka fada cikin matsala to ba masoya kayi watsi da su السابعة مسألة تبقي الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات wato yin kirari da yabo ga mutumin da yake mayaki ne wanda aka siffanta shi da waɗannan siffofi a sha'asa akbara sannan kuma in kana fil hirasati kana fil hirasa wa in kana fil saqa kana fil saqati na'am
babu man ata'a al-ulama'a wal umara'a fi tahrim ma ahalla Allah aw aw tahrim ma harrama Allah faqad ittakhadhahum arbaba wa qala ibn Abbas yushiku an tanzila alaykum hijaratun min as-sama'i aqul qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar وقال الإمام أحمد بن حنبل عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك
شيكا فيهلك فيهلك نعم باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله wannan babi zai yi mana bayani dangane da wato mutumin da man aba al'ulama a dukkan wanda ya bi malamai wal umara'a da kuma shugabanni fi taharimi ma a hallallahu cikin haramta abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta wa bayi shi au ta halili ma harramahu ko kuma halitta wa bayi abinda Allah ta'ala ya haramta faqadit takhadhahum arbaban wato haƙiƙa ya riki waɗannan malamai ko waɗannan shugabanni a matsayin iyayen giji waɗanda yake bautawa wani Allah wato dukkan wanda zai bi malami ido rufe lokacin da malami yace kaza dinnan haramu ne tare da cewa ka sani akwai ayoyi da hadisai waɗanda suke nuni akan halaccin wannan abu ka ce kai ma kana da wannan ra'ayi na cewa haka ɗin haramu ne ko kuma ka bi malami akan cewa malam ya tafi akan cewa kaza dinnan halali ne tare da cewa ga aya ga hadisi waɗanda suka haramta wannan abin da malamin nan ya halitta to ka rike shi a matsayin ubangiji saboda wato allazi yuhallil wallazi yuharrim shine Allah subhanahu wataala mai halittawa da mai haramtawa shine Allah to lokacin da ka baiwa wani malami wannan sifa din ta at-tahlil da at-tahrim to ka rike shi a matsayin shi kishiya ne na Allah ko kuma lokacin da shugabanni suka halitta mana abin da cewa mun san haramu ne da nassi karara na alkur'ani da nassi na hadisi kuma muka bi su akan haramta wannan abin muka bi su akan halitta wannan abin da suka halitta mana tare da cewa haramu ne to mun rike su a matsayin iyayen giji ko kuma lokacin da suka haramta mana abin da muka san cewa wannan abin halali ne da nassi karara na alkur'ani da sharhi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kuma muka bi su akan haramcin wannan abin to mun rike su a matsayin iyayen gici dan ga waɗannan da yawa akwai su cikin wato mu'amalar mu yau da gobe wa qala ibn abbas abdullahi dan abbas Allah ta'ala ya kare da da shi yace yushiku ya kusanta an tanzila alaikum hijaratun minas sama'i duwatsu rugum-rugum su fado akan ku daga sama saboda girman abin da kuke aikatawa ce a ƙulu ƙala rasulullahi ina ce muku ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza wata ƙulu na ƙala abubakar wa umar ko kuma kuna cewa abubakar da umar sun ce kaza ai yanda masu magana suke cewa idza ja almahu batalat tayammum idan ruwa ya zo shi ai tayammuma ta baci mun gane da kyau idza nazala al-mataru minas samai batala baharu ma'aqil wato idan ruwa daga sama ya sauko ai yanzu teku na ma'aqil ya baci ba zancen magana in ana maganar ma'aiki ba a maganar kowa ce ina ce muku ma'aiki ya ce kaza ku dinga cewa abubakar da umar sun ce kaza wato al-imam abdullahi dan abbas ya gaya wa ɗalibansa haka saboda cikin sahabbai na ma'aiki ba waɗansu wanda suke da matsayi inda har akwai cikin sahabbai wanda za a ji maganarsu a bi ba tare da an saba musu ba su ne abubakar da umar saboda ma'aiki ya ce in yi tsi'u a babakarin wa umar yar shudu hadisin abu da mai tsawo wanda yana cikin sayo musulun idan suka bi abubakar da umar za su shirya ce ina ce muku manzan allah ya ce ka za ku dinga cewa ga abin da abubakar da umar suka faɗa ai su ma inda ransu abin nan da kuke faɗa ba za su ji daɗi ba ai maganarsu idan ta saba wa maganar ma'aiki alaihi salatu wassalamu maganarsu a bar jifa ce da ita wannan shine abin da abdullahi dan abbas yake nufi wa qala ahmad ibn hanbal al imam ahmad ibn hanbal imam ahli sunna wal jamaa yace ajibtu li qaumin arafu al isnada wa sihhatahu ce ina yin mamaki ina mamaki ga mutanen da suka san mazaje na hadisi da kuma ingancin wannan isnadi din ya zahabu na ila ra'ayi sufyana amma su dinga tafiya zuwa zuwa fatawa ta sufyan ibn sa'id ibn masruq al-thawri ina mamakin waɗannan mutanen sufyan al-thawri ɗaya ne daga cikin manya-manyan malaman musulunci sufyan al-thawri zamanin su ɗaya da imam malik 'yan tabaka ta bakwai ne dukkansu ya rasu hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallama tana 160 ko 161 da shi da shoba ibn al-hajjaj tsakankaninsu shekara ɗaya an gane da kyau to sufiyan ibn sa'id ibn masruki na tsauri yana da mazhaba shi ma mazhabar shi a kufa ta shahara sananniya ce a wancan lokaci sai a kawo mutane hadisi ga abin da ma'aiki ya ce su ce a'a ga abin da al'imamu sufiyan ibn sa'id ibn masurukin tsauri ya bar mu a kan shi to shi ne imamu amur ya ce ina mamakin waɗannan mutanen ka yi karatun hadisi ka san mazajen da suke cikin wannan isnadi mazaje ne wanda suke karɓaɓɓu a wajen malaman hadisi ka ga wannan hadisin kuma ya saba wa ra'ayin malamin naka daga ƙarshe ka ce kuma kana nan akan ra'ayin wannan malami ta kife a ta'asubul wato mazhabi kenan akwai wanda yake makaho wajen abin da ya shafi takalidanci to ba a yi irin wannan kuma dukkan malaman nan na mazhaba guda hudu ko kowanne daga cikinsu ya tsoratar akan lokacin da ya ba da fatawa fatawar shi ta saba wa maganar ma'aiki to a ajiye maganar shi a yi aiki da maganar annabi ita ce maganar shi ita ma shi ma wannan dukkaninsu haka suka faɗa wajen ta'abiri ne kawai suka sha bambam amma dai dukkaninsu abin da maganganun suke nufi haka ne wato wani malami ya kawo su a waƙe ce ƙala abu hanifatal imamu la yanbaghi liman lahu islamu akhdhun bi aqwali hatta tu'rada ala alkitabi wal hadith almurtada wa malikun imamu daril hijrati qala wa qad ashara nahwa alhujrati kullu kalamin minhu dhu qabuli wa minhu mardudun wa minhu mardudun siwa rasul والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذاك فضله waɗannan malaman hadisin da malaman mazhaba ɗinnan dukkaninsu kowa daga cikinsu ya yi magana a kan lokacin da maganar shi ta ci karo da maganar annabi maganar shi a ɗoke ta a buga ta da katanga a yi wurgi da ita a yi riko da maganar annabi sannan kuma ita ce maganar shi shi ma idan ka ga al'imamu abu hanifa ya ba da fatawa saɓanin wani hadithi wanda ya inganta cikin bukhari da musulmi ko cikin muwabbata al'imamu malik ko cikin asunan to ka ce wannan ita ce fatawa ta al'imamu abu hanifa waccar fatawar tashi tsohuwa ba tashi ba ce yanzu a ajiye ta shi ma ya ce a ɗauki ta annabi kuma shi ne ra'ayinsa ita ce fatawar shi haka al'imamu malik idan ya ba da fatawa saɓanin hadithi ya ba da fatawa sabanin hadisin da ya tabbata imma cikin bukhari ko muslim ko abu dawuda ko tirmidhi ko nasa'i ko musulun na ahmad da sauransu to ka ɗauki wannan hadisin ka ba da fatawa ka ce kuma wannan ita ce fatawar imam malik ba kai kariya ba mun gane da kyau haka al-imam shafi haka al-imam ahmad ibn hanbal wannan shine abin da suka faɗa wajen abin da ya shafi ba a ga malamai da shugabanni lalle mutum ya dinga taka tsantsan wallahu ta'ala ya kul imamu ahmad ya ce ubangiji subhanahu wa ta'ala yana faɗa a cikin alkur'ani ya ce falyahzarin lazina yi khalifuna an amrihi allazina yi khalifuna an amrihi waɗanda suke saba wa umarni na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba sa bin umarni na ma'aiki to su dinga jin tsoron su ji tsoron an tusibahun fitnatun fitina ta same su a wannan gida na duniya au azabun alimun ko kuma au yusibahum azabun alimun ko kuma azaba mai radadi ta same su su ji tsoron fitina ta same su a wannan gida na duniya au azabun alimun yusibahum ko kuma azaba mai radadi ya same su a tadrimar fitina al-imamu ahmad ya ce wa ɗalibansa shin ka san abinda Allah tabaraka wa ta'ala yake nufi da yace an tusibun fitna abinda ake nufi da fitina a wannan gurin alfitnatu ashirku abinda ake nufi da alfitina ita ce shirka hada bautar wani da Allah ya kafa hujja da wannan da ayar da take cikin suratul baqara wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah hatta la tujada shirkun kenan har yanda ba za a samu shirka ba a doron ƙasa wai kuna dinu lillahi an gane to yace alfitna abin da ake nufi da ita shine ashirku hada bautar wani da Allah to kaga wanda zai sabawa umarni na ma'aike alayhi salatu wassalam yace mu ga abin da malamin mu yace wannan hadisi na ma'aiki ku ajiye shi a gefe za mu yi aiki da maganar malamin mu to a wannan lokacin ya maida ma'aiki alaihi salatu wasalamu ƙasa da shi wannan malamin nashi akwai lokacin da za mu ga cewa waɗansu abubuwan da ya kamata mu kula da su akwai alkhilafu fiddilala akwai kuma alkhilafu fiddalil gane da kyau alkhilafu fiddilala wannan shi babu matsala a kan shi ba matsala a kan shi sosai kamar yadda yake da alkhilafin dalil alkhilafu fi dilala shine a hadisin da ka kafa hujja da shi shi na kafa hujja da shi amma ni abin da na fahimta daban kai abin da ka fahimta daban wannan akwai shi a zamanin ma'aiki lokacin da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya dawo daga gazwatul ahzab mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalam ya ce mai ya nake ganin ka ka wannan ya ce eh ai an gama yaƙi ya ce to mu dai mu aje mana mu har yanzu makamai a tafi banu qurayza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ya ce wa sahabbai dukkan wanda ya kasance mai ji ne mai bi daga cikin ku kada ya sallah face dai sai a banu qurayza shikenan suna cikin tafiya sai lokacin sallah yayi da lokacin sallah yayi waɗansu suka ce ba za su yi sallah ba sai a banu ƙuraiza saboda haka annabi ya ce waɗansu ka suka ce a'a ba haka annabi yake nufi ba yana nufin mu yi gaugawa mu bar madina ba wai yana nufin ko sallah ta kama mu a hanya kar mu tsaya ni sai mun je banu ƙuraiza waɗansu suka ce ba za su yi sallah ba waɗansu suka ce sai su mun gane da kyau waɗanda suka ce ba za su yi ba sun kallaci wato umarnin ma'aiki alaihissalam da ya ce falayu salliyanna da wannan ibn azam al-zahiri ya ce ni ba yana tare da su wanda musiba ya ce ya ce ko kwana uku za mu yi akan hanya ya ce ba zai yi sallan na ba tare da su ka ibn azam shi shi kawai abu doron nasi ya ce ba a bi ta kasar shi waɗansu kuma suka ce me za mu yi sallah abinda annabi yake nufi shine a gaggauta a fita daga madina a kama hanya ba yana nufin in lokacin sallah ya kar a yi ta ba saboda umumin faɗar Allah da ya ce inna salata kana ta Allah mu'mini ne kitabun makuta shi za doka kaga sai zaman to sabai sun zama gida nawa gida biyu amma kuma dukkanin su kowa ya kafa hujja da maganar annabin da ya faɗa a wannan lokacin da wannan sabani ne fiddilala la fiddalil akwai kuma saɓani fi dalil a cikin dalilin da ake kafa hujjar da shi to saɓani fi dalil wani lokacin ni dalilin da na kafa hujja da shi a wajen ka la'alla bai inganta ba ni kuma ni ina gani ya inganta ka kai ba za ka yi aiki da shi ba saboda me bai inganta a wajen ka ba ni kuma zan yi aiki da shi saboda me ya inganta a wajena kamar yadda cikin malaman hadisi matakai guda uku ne akwai almuta'annituna akwai almutadiluna akwai almutasahiluna wajen inganta hadisi za mu ga akwai waɗanda suke da kai saukin hali wanda suke da saukin hannu kaɗan kawai in suka danga zahirin hadisi mazajen shi masu ɗan kyau ne za su inganta wannan hadisi akwai wanda su kuma almutadiluna ne ba sa gauga suna yin atta'anni kafin su ce wannan hadisin mai kyau ne ko maras kyau to idan suka ce mai kyau ne a yawancin lokuta za a ga cewa kuma mai kyau din ne da kuma akwai almuta'annituna waɗanda su kuma tuntuban ka ɗaya zai iya sa su ce mutumin banza ne kai su kuma suna da dannewa kafa sosai irin su ya haibun ma'in ya haibun ma'in yana da yana da zafi sosai wajen abin da ya shafi wato hadisi saboda ba wasa a kan shi yace da a ce na zo ni gashi a lahira muna tattaunawa da annabi zai zama to shine abokin tattaunawa ta gwanda a ce abokin hira ta wanda za mu yi garrama da shi wanda ne ya ce na ce mutumin banza ne da shi sai a fi sauƙi a gare ni sama da a ce ga annabi ya ce na ƙi baiwa sunnar shi kariya mun gane da kyau to wannan shi ma kaga wato shi ne alkhilafu fi dalil kenan waɗansu sun inganta shi waɗansu ba su inganta shi ba mu muna tare da waɗanda suka inganta shi waɗancan suna tare da waɗanda ba su inganta shi ba sai ya zama to an samu rashin fahimtar juna to wannan al-khilaf ne fi dalil to waɗansu lokutan za a yi wa mutum uzuri waɗansu lokutan kuma za a ga cewa waɗanda suka inganta ɗin ahalin abin ne ko ba ahalin abin ba ne idan al-mu'ta diluna ne su waɗannan dan an fi samun tawafuki a wajensu irin su al-imamu malik irin su al-imamu bukhari idan suka ce abin nan mai inganci ne ko hasan ne to kaɗan ne ma za ka samu waɗansu daga cikin malamai ba su hasana shi ba ko ba su sahaha shi ba mun gane da kyau na'am la'allahu idza radda ba'da qawlihi wato la'alla watakila idan ya maida shashe daga cikin maganar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama an ya ka fi qalbihi shay'un min az-zayg sai wani abu na karkata ya fada cikin zuciyar shi ya afku a cikin zuciyar shi fa ya halika sai ya halaka na'am وعن علي بن حاتم انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرا هذه الايه اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون فقلت له انا انا لسنا نعبدهم قال اليس يحرمون ما احل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه فقلت بلى قال فتلك عبادتهم رواه احمد والترمذي وحسنه ya tabbata daga adiyu bin hatim Allah ta'ala ya kare yadda da shi hakika ya ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana karanta wannan ayar ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum ubangiji subhanahu wa ta'ala ce yahudu da nasara sun rike ahbarahum malumman su wa ruhbanahum da masu ibadarsu sun rike su a matsayin arbaban iyayen giji ne min dunillahi wani Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wal Masiha na Maryam hakanan kuma sun riƙi annabi Isa ɗanna na Maryam alaihi salatu wassalam a matsayin shi ma rabbu ne. Fakultu lahu, ma'aiki alaihi salatu wassalam lokacin da ya karanta wannan ayar, Adiyu bin Hatim ya ce sai na ce wa ma'aiki inna lasna na abuduhu. Ya ce mashi haƙiƙa mu ba ma bauta wa malumanmu ba ma bauta wa masu badar cikinmu. Bala, ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce, Alaisa yi harrimuna ma a halallahu, shin su waɗannan masu ibadar taku da su waɗannan malaman naku, ba su kasance ba suna haramta abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta muku, fatu harrimuna hukuma sai ku bi su ku haramta wannan abin da Allah ya halitta muku. Wato, a lokacin yahudu da nasara akwai abin da ya shafi waɗanda suka haramta wa kansu aure suna ganin cewa aure haramu ne a haƙƙinsu kawai saboda za su yi ibadar Allah sai aka samu cikin wato sahabbai ma akwai waɗanda suka haramta a kansu ko hadisin Anas bin Malik wanda waɗansu mutane guda uku suka zo gidan iyalin ma'aiki alayhi salatu wassalamu suka yi tambaya game da ibadar annabi bayan an gama ba su labari suka ce kai ana wa'ina na hannu minan nabi ina mu ina annabi ya za mu haɗa kanmu da annabi wanda shi an gafarta mishi da ya fafukan shi mu kuma da yanzu mu san ba inda muke ciki ɗaya daga cikin su ya ce wa amma inni musallin laila abadan wala anamu da ni da yin barci da dare har abada an kare in ka ga barci na da rana ne zan ɗanyi rin kaɗan amma da dare kwana zan ina ƙyamule shi kuma ɗayan ya ce wa ana asumu dahara wala ufudiru da ni da ajewa azumi kawai in ka ganni ba na azumi sai sallar layya ko azumi amma kullum zan dinga yin azumi ɗayan kuma ya ce wa ana a atazilun nisa fala atazawwaju abadan ni kuma na raba hanya da mata ba zan yi aure har abada ba wannan cikin bukhari kenan a riwaya ta muslim guda biyu ɗaya ce la'akulun lahama nama shi yake kawo hutu shi yake sa ka zama to mai katon jiki da sauransu to na fasa cin nama na haramta cin nama a kaina ɗaya kuma ya ce la'anamu ala firashi in ka kwanta a kan shimfiɗa mai taushi shi yasa kake yin barci mai sau na ƙare yin barci a kan shimfiɗa a ƙasa zan dinka kwantawa ya haramta wa kanshi barci a kan shimfiɗa to kaga waɗannan dukkaninsu sun haramta wa kansu abubuwan da Allah ta'ala ya halitta musu ne to ma'aiki alaihi salatu wasalamu ya ce shin su waɗannan masu ibada ta ku su kasance ba suna haramta abubuwan da Allah ta'ala ya halitta sai ku haramta sannan kuma wa yuhilluna ma harrama Allah su halitta muku abinda Allah subhanahu wata'ala ya haramta fatuhillunahu kuma sai ku bi su ku halitta shi fa qultu bala nace kwarai kwa qala ma'aiki alaihi salatu wasalamu yace fatilka ibadatu ai wannan ita ce bauta musu wannan hadisi imamu ahmad da al'imamu turmidi suka rawaito shi al'imamu turmidi ya hassana wannan hadisi
في مسائل الأولى تفسير آية النور الثانية تفسير آية براءة الثالثة التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي الرابعة تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر وتمثيل أحمد بسفيان الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية وعبادة الأحبار هي العلم والفقه ثم تغيرت الأحوال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين na'am fihi masail a cikin wannan babi akwai matsaloli wanda ya kamata a ce mun fahimce su al'ula matsala ta farko tafsiru ayatin nur tafsirin ayat da ta zo ta cikin suratun nur wanda malam ya kawo ta cikin wannan guri فليحذر الذين يخالفون عن amrihi الثانية مسألة تبيو تفسير آية براءة tafsirin ayar da take cikin suratul tauba wanda malam ya shigo da ita cikin wannan babi shine fadar Allah ta'ala da yace ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam الثالثة مسألة تأوك التنبيه على معنى الإبادة التي أنكرها عدي wato faɗakarwa akan ma'anar ibadar da Adi ibn Hatim al-Ba'i yayi musanta الرابعة مسألة تهدو تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر واتو مثالا دا عبد الله دا عباس يي ودالبانسا دا أبو بكر دا عمر يتي يقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر wato saboda nuni akan cewa cikin sahabbai babu masu matsayinsu wa tamthilu ahmada bi sufyana da kuma tamthilin da buga misalin da imamu ahmad yayi da Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq al-Thawri daya daga cikin manya-manyan malaman zamanin wannan wato wannan shi ma Sufyan ibn Sa'id al-Thawri kamar yadda muka faɗa babban malami ne babban malamin fiqh ne babban malamin hadisi ne a bangaren a bangaren sunna ta maiki yana daya daga cikin wanda ake ce musu Amirul Mu'minin abokin Imam Malik ne yana daga cikin malaman karni na biyu ya rasu hijira ta maiki tana 100 160 mun gane da kyau wato yana da kai alƙab da dama wajen malaman hadisi ana ce mai amirul mu'minina yana ɗaya daga cikin wanda ake ce musu aminan sufyan ibnu sa'id ibn thawri shu'ba ibn al-hajjaj al-imam al-bukhari ba su da yawa dai to yana daga cikin su al-khamisa mas'ala ta biyar taghayyurul ahwal wato canzawar halin la yanayyika ila hadhihi al-ghaya wato zuwa ga wannan makura zuwa ga wannan matuka hatta tsara inda al'aksari ibadatun ruhbani wato har dai ibadar masu ibada hatta tsara ibadatun ruhbani har dai ibadar waɗanda suke masu ibada bauta musu ta zamanto inda al'aksari a wajen mafiya yawan mutane iya afdalul a'amali ita ce mafificin ayyuka wato wani za a ga cewa ya rudu da wani mai ibada wani wanda da kowane lokaci in ka tarra shi yana ibada amma shi kuma ibada tashi bai gina ta ba akan qalan lahu qalan rasul sai ga cewa ya samu biya shi ma akan wannan aikin da yake wa tusamma alwilaya wato wannan ana ce mata alwilaya ibadatul ruhban ana ce mata alwilaya mun gane da kyau wa ibadatul ahbar ita kuma bautar malamai hiya al-ilmu wal fiqh shine ilimi da fiqhu wato wani za a ga cewa in dai fahimtar malami ra'ayin malami kaza ne to shi ko da wannan ra'ayin na wannan malami ya ci karo da aya da hadisi ba ruwan shi da aya ba ruwan shi da hadisi thumma taghayyarat al-ahwalu Muhammad ibn Abdul Wahhab Allah ta'ala ji kansa da rahama yace sannan kuma halaye suka canza ila an ubida min dunillahi man laysa min as-salihin har aka bauta wa wani Allah wanda baya ma cikin malamai barantana masu ibada baya cikin masu ibada ballantana cikin malamai wa ubida bil ma'ana thani man huwa min al jahilina wato aka bauta aka bauta wa wanda yana daga cikin jahilai ma da wannan ma'ana ta biyu shine man laysa min as salihin kenan wanda baya daga cikin mutanen kirki baya daga cikin malamai baya daga cikin masu ibada shi yana daga cikin jahilai aka bauta mishi saboda zamani ya cancanta abinda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu lada a kai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk